الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دعاء يمتن أشرين دشد رمضان hijira ta 1440 wadda ta yi daidai da ranar 31 ga watan biyar shekara ta 2019 ta miladiya yau za mu tashi majalisi na 24 a cikin majalis inda muke yi na tafsirin alkur'ani a wannan masallaci na alfurkan a cikin watan ramadan a garin nan na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da albarka da kariya za mu tashi aya ta tamanin insha Allah a cikin suratul anbiya saboda muna kokari ya zamanto da izinin Allah mun kammala surar za mu jinkirta tambayoyi yau da gobe sai jibi insha Allah sai mu amsa tambayoyi da yake jibi muke fata rana 28 mu tsayar da karatunmu a wannan shekara insha Allah نعم وعلمناه صنعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عليم ومن الشياطين من الشياطين ومن الشياطين ومن الشياطين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين na'am muna cikin kisar annabi dawud da annabi sulaiman mun faɗi irin baiwar da allah ya yi ma annabi dawud bayan ya faɗi baiwar da ya musu tare ya ce wa kullan ataina hukman wa ilma kowanne daga cikinsu mun ba shi mun ba shi hukunci shine annabci tare da ilimi to sai ya faɗi kuma abinda Allah abinda ya yi annabi Dawud na hore masa duwatsu da tsuntsaye da suke tasbihi tare da shi to sannan sai ya ƙara da abin da ya ambata a wannan ayar da muka fara karatunta yau ya ce wa allamnahu sana'ata labusin lakum kuma mun koya masa ƙera silke domin ku lituhsinakum min ba'sikum domin waɗannan silke su ba ku kariya daga yaƙoƙinku daga wato tsananin da ke tsakaninku wajen yaƙi fa hal antum shakirun to ba kwa yi godiya ba wali sulaiman riha shi kuma ga sulaiman mun hore wato iska asifatan mai ƙarfi tajiri bi amrihi da take gudana da take tafiya da umarninsa wato duk inda ya so ta je sai ta je da shi ilal ardi allati baraknaha tana tafiya ya zuwa ga kasar da muka yi albarka a cikin ta ita ce kasar sham wa kunna bi kulli shay'in alimin kuma mu masana ne da komai wa min ash-shayatin man yaghusuna lahu kuma muka hore masa daga shaydanu sune aljanu man man yaghusuna lahu wanda zasu wanda suke yin nutso domin fito masa da wato abubuwa daga cikin teku wa ya'maluna amalan duna zali kuma suke aikata waɗansu ayyukan koma bayan wannan waɗansu ayyuka na daban wa kunna lahum hafizin kuma mun kasance masu tsarewa ne masu katange wato masu bada kariya ne da wato masu wato masu bada masu tsare su ne masu kare su ne daga su cuci yan adam ko kuma daga su abinda sabanin abin da aka hore annabi Suleiman aka hore su ga annabi Suleiman to nan Allah madaukakin sarki ya faɗi na annabi Dawud bayan hore masa duwatsu da tsuntsaye da yayi sai kuma Allah madaukakin sarki ya ce ya koya masa sana'ar yin silke ya ko ya bashi basirar sana'ar yin silke wato ya hore karfe a gare shi kamar yadda ya ce a cikin suratu saba wa alanna lahul hadid mun mayar da wato mu- mu- wato mun a- a- mun tausasa mun sauƙaƙa mun mayar da a, wato ƙarfe ya zamanto wato mai sauƙin jujjuyawa a gare shi to Allah ya koya masa wannan sana'a a cikin wannan akwai ishara ga cewa dukkan wata sana'a da kaga bani adam sun yi daga Allah take Allah ne yake koyar da ita domin ni'imtawa ga bani adam saboda haka irin abubuwa yanzu da zaka ga mutum ya ce ya kirkiro shi hakikatan Allah ne madaukakin sarki yake masa ilhama Allah ne yake masa ilhama shi yasa wani lokaci zaka ga irin abubuwan da masu kirkiro abu suke kirkirowa yana zuwa musu ne ba zata yana zuwa musu ne ba zata yanzu kamar yanda ake faɗan wato a a gano ma'anar abinda Allah maɗaukakin sarki ya sanya na abinda ake ce ma gravitational force gravity wanda yake sanya wato wani jiki mai nauyi ya ja wani jiki wanda shine kusan sirrin yadda wata yake kewaye duniya kuma duniya take kewaye rana ita ma rana take tafiya a cikin falakinta duk da wannan ka'ida an ce wata ran shi wanda ya soma bayan wanda ya soma bayyana wannan har yayi lissafin da ya da yayi mikiyasin karfin an- shine a- a- wato g- a- a gravity a- a quotient eh, Newton ne Isaac Newton yana zaune a ƙarƙashin bishiya apple ya faɗo kansa ya ji zafi ya ga kan cewar wannan zafin to ai ya nuna kan cewa da wani ƙarfi yake saukowa menene wannan ƙarfin da har ya sanya shi ya ji to garin wannan ya fara wannan tunanin har ya kai ya zuwa ga abin da ya kai kuma kamar na taɓa gaya muku kisar archimedes archimedes principle wanda yana zau- yana cikin yana cikin ruwa ya rinka ya ga yadda baya limewa a ya ga shi yana limewa ga kuma waɗansu abubuwa ba sa limewa wanda wannan ya sanya shi ya gane abin da ya sanya abubuwa suke shiga cikin ruwa gwargwadon irin nauyinsu shine gwargwadon ƙarfin da yake wato da yake turo su sama shine ya fita a tsirara saboda shauki ya gano abin yana cewa yureka yureka na gano na gano na samo shi na samo shi to duk wata sana'a da ka gani ta dan adam da yake yi Allah ne ya kimsa masa shine Allah ya ce ya nuna ma annabi adam wannan sana'ar wato wannan kya- a- a- a- iya kera silke silke shine wa- wato a, tufa riga wadda take ta karfe wadda za ta ba da kariya wajen yaki yadda idan aka sari mutum ko aka cike shi wannan karfan zai hana abin ya shiga cikin cikinsa Um, wannan karfan zai hana shi- abin ya shiga cikin cikinsa daga wannan ne kuma aka samo a yi bulletproof a yi riga bulletproof a yi mota bulletproof um, a yi gida bulletproof a yi kofa bulletproof duk dai irin wannan duk wannan yana daga cikin hikima da Allah ya kimsa ma bani adam to farkon wanda Allah ya bashi wannan hikima annabi dawudu ne alaihi salatu wassalam kuma wato silken da ya kasance yana yi sabanin irin silken da da mutanen da suke wanda yake hana su tafiya saboda nauyinsa shi sai ya yi silke wanda yake zai ba da kariya kamar yadda Allah ya faɗa anan lituhsinakum min ba'sikum domin su ba ku kariya daga yakin da ku wato daga tsananin junanku a wajen yaki to amma kuma tare da ba da wannan kariyar ba shi kuma da wahalar ɗauka za a iya sanya shi a yi tafiya da shi kamar yadda ake sanya riga shi yasa Allah maɗaukakin sarki wajen ƙididdiga ni'imominsa a cikin suratun nahal ya ce wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum min aljibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum ya faɗi cewa Allah ya halitta muku tufafi da suke muku maganin zafi da kuma tufafi da suke muku maganin yakin ku to wannan shine ishara ga abu ni'imar da Allah ya ma annabi Dawud to sai yace fa hal antum shakirun wannan uslubi ne yazo da sigar tambaya to ba kwa yi ba kwa yi godiya ba amma sai yazo da si- a, a, wato umarni ne yazo da sigar tambaya wato kamar zaburarwa amma hakikatan ba zaburarwa bane umarni ne ma'ana ai ushkuru ku yi godiya ga Allah kamar yadda Allah ta'ala ya ce fahal antum muntahun ba kwa hannu ba daga yin wannan ma'anarsa ko hannu shi yasa sayyidina Umar da ya ji wannan umarnin sai ya ce intahaina intahaina mun hannu mun hannu ya Allah saboda haka ma'anar fahal antum shakirun ku yi godiya amma sai ya zo da sigar tambaya amma kuma a sigar tambayar sai ya zo da sigar abinda laraba suke ce ma aljumlal ismiya wato shin to godiyarku ba da ta zamanto a ba wadda take tabbatatta ba wato ba kwa zamanto wanda yake hakkun yi godiyar ba an kirga ku a cikin masu godiya wato haƙƙi ne kan ku gode ma Allah akan wannan ni'ima wanda ya nuna duk irin abubuwan da ake gani na ƙere-ƙere da sababbin abubuwa da ake ganowa haƙƙin Allah jalla wa'ala a gode masa akan wannan domin abubuwa ne wanda suke sauƙaƙe rayuwa ga 'yan adam amma mu koyaushe aka samu wani abu sabo da aka ƙirƙiro shi maimakon mai amfani da shi ne yadda za mu gode ma ni'imar Allah mu sarrafa shi wajen ni'imar Allah sai mu sarrafa shi wajen saɓan Allah yanzu intanet ɗinan da social media ɗinan da ya zo maimakon ya zamanto hanya ce ta saukin sadarwa da sada zumunci da yada alheri sai ta zamanto hanya ce ta shagaltarwa da yada sharri da fitsara da batsa da sauran abubuwa waɗanda suke na saban Allah domin shaidan yana nan yayi dako daga Allah yayi fatahin irin wannan ni'imar maimakon ya sanya a maimakon ya kyala mutane su ji wato su saurari a wa'azin annabawa da zai sa su shi godiya sai ya bude musu hanyar da za su yi ma Allah tawaye su yi fasikanci su butulce ma Allah tunda dama abin da yace kenan yayi alwashi yace wala tajidu aktharahum shakiri da yawan su ba za ka same su masu godiyar Allah ba to duk koyaushe mutum yaga irin waɗannan abubuwa na kere-kere na sababbin hanyoyin sana'a da Allah yayi yabo yayi baiwa gare shi ga bani Adam farkon abin da ya wajaba musulmi yayi kuma shine koyarwar annabawa gashi a daga cikin annabawa mutanen annabi Dawud da annabi Sulaiman abinda Allah yake ce musu kenan shine farkon abin da ya kamata mutum yayi ya gode ma Allah me godiyar Allah kasancewa wannan daga Allah take ba iyawarka bane kada ka ce wai ilimin ku ne ko kuma wayewar ku ne ko physics ɗinka da sauransu kasancewar wannan baiwa ce daga Allah sannan kuma kai furuci da ita sannan kai amfani da ni'imar wajen bin Allah ba wajen saban Allah ba na'am makeri eh annabi dawud wannan kirar da yake yi wannan kirar da yake da ita yake cin abinci sana'a sana'ar wa'allamnahu sana'ata labusin lakum mun koya masa sana'ar yin silke wannan sana'ar da ita yake ci da abin hannunsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutum bai taba cin dukiya da tafi halalci ba da tafi sarki ba irin dukiyar da ya ci daga aikin hannunsa ya ce wa kana nabiyullahi dawud ya akulu min amali yadihi annabin allah dawud ya kasance yana cin abinci daga abin da hannunsa ya sassaka wato ya zamanto kana yin sana'a ta hannunka to wai ta hannu din ba sai wai abin da za ka kira da hannu ba ko ka yi computer program shi ma cin abinci ne da hannu na'am na'am yi kwarai da gaske yi kamar su sana'ar ramma ka haɗa magunguna ba ka je ka haɗa magunguna na sunna duk ta shiga ciki ba kiran kasuwa muke ga an ramma ba kar a ce mun kiran kasuwa a cikin masallaci na hakikatan yadda Allah maɗaukakin wato a alanna lahul hadid wato Allah ya mayar da karfe mai laushi a hannunsa to wannan laushin mu'ujiza ne ko kuwa wata basira ce Allah ya bashi na yadda zai sarrafa karfa musamman in ka duba a cikin suratu saba a a yace wa waqaddir firsard wato kayi a wato kayi lissafi wajen yadda za ka sanya sakar karfan da karfi to kaga wannan ya nuna kan cewa wani technology ne da Allah madaukakin sarki wata fasaha ce da Allah madaukakin sarki ya bashi a saboda haka ba lalle ya zamanto kan cewar laushin har taushin karfan ya zamanto ya zo ta mu'jiza bane ta yi ta abinda Allah ya kimsa masa ne basirar sarrafa karfi da kuma basirar yadda zai yi lissafin daidai irin gwargwadon yadda sarkar za ta kasance da yadda za ta shiga cikin juna shiga cikin juna shiga cikin juna da zai zamanto ba za ta bar kafa da wato a tsinin mashi zai iya ketawa ya samu mutum ba to duk wannan abinda Allah bai faɗa a nan wajen bai faɗa a wajen wata surar shine abinda Allah ya ma annabi Dawud to Allah kuma ya ce shi kuma annabi Sulaiman Allah ya hore masa iska horewar iska ɗin nan a horewar iska akwai horewar da Allah ya yi ma iska ga bani adam baki daya shine iska ya zamanto tana Allah ya hore ta a wato a is- iskar teku a wato litajriyal fulku fihi bi amrihi domin teku wa- wato a cikin suratul jafiya domin wato kwale-kwale su rinka tafiya a cikin wannan iskar da umarnin Allah wannan abu ne wanda Allah ya hore ta ga bani adam baki daya amma wanda Allah madaukakin sarki ya yi ma annabi annabi Sulaiman wannan wata aba ce wacce take daban ita ce ba wai kawai a cikin ruwa ba a'a tana tafiya da shi duk inda ya so da umarninsa Allah ya bashi umar ya ba ya hore masa iska da umarninsa yaya al'amarin ya kasance gare shi wani ya daga cikin khawariqul ada abu ne wanda ya keta al'ada shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin sa anan wato iskar Allah ya ce mai ƙarfi ce asifa wali Sulaiman riha asifa ai wa sakharna li Sulaiman mun hore ma annabi Sulaiman iska wadda take mai ƙarfi wato mai tafiya da ƙarfi amma a cikin a a cikin suratul safat a Allah ta'ala ya ce fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruha'an haythu asab sai muka hore iska a gare shi tana tafiya da umarninsa ruha'an ay layyinatan mai sauki haithu asab duk inda ya nufa to kaga an sifanta ta da sifofi wanda suke sa- kamar sabanin juna nan an ce asifa mai tsanani a cikin suratul safat an ce ruha'an ay layyina mai taushi akasin asifa to wannan duk an kayyade shi da kan cewa wato bi amrihi Allah ya hore ta da umarninsa wato in yana so ta yi sauri sai ta yi sauri in yana so ta tafi a cikin a sannu-sannu sai ta tafi a sannu-sannu wato tafiyar iskar ita kanta Allah ya hore ta gare shi Allah ya hore tafiyar iskar gare shi yadda zai rinka control din speed din zai rinka saitsara akan saurin iskar wato tana da tsanani lokacin da yake so ya je da wuri kuma tana da sauki lokacin da yake so ya tafi a nutse kuma in tana tafiya dinnan wato a, Allah ya sifanta safiyar- tafiyar tata da cewar tajribi amrihi tana tafiya da umarninsa wato duk inda ya umarce ta za ta tafi da shi kuma tafiyar ya ce ilal abdin lati barakna fiha ya zuwa ga kasar da muka yi albarka a cikinta ita ce kasar sham domin nan ce nan ne masaukinsa wato duk inda ya je to za ta dawo da shi gida in ya tashi dawowa za ta dawo da shi gida amma tafiyarta duk inda ya so take take kai shi kuma wannan tafiyar ta ta tafiya ce mai tsawo kamar yadda Allah ta'ala ya ce guduha shaharun wa rawahuha shahar tafiyar ta ta safe jijjiri in ya fita da safe sai ta tafiyar wata guda a cikin sa wato a cikin fitar safiya fitar yamma dawowar yamma kuma fitar yamma sai ta tafiyar wata guda abinda za a yi wata guda sai ta tafiyarsa cikin lokaci kankani to kaga yana daga cikin abinda Allah ya ma annabi Suleiman a lokacin da ba a taba tunanin za a yi jirgin sama ba wanda shi ma yake irin wannan tafiyar mai nisa kuma wanda Allah ya hore iska ga bani Adam ta hanyarsa to Allah madaukakin sarki ya ce wa kunna bi kulli shay'in alimi mu masana ne da dukkan komai wato mun san dukkan komai don haka ku bar gani yanzu kun zo kuna aerodynamics Mm, wanda yake shine sirrin aeronautics na yanda wato za a yi tafiya a cikin iska ku rinka ganin kan cewa wani ilimin ku ya riga ya gano Allah tun lokacin yake cewa kunna bi kulli shay'in alimi duk mun- duk kowane abu mun san shi ai Allah shine ya kawo aerodynamics din, domin duk ta- duk binciken da kake yi kana binciken nature ne yanda Allah ya sanya waɗannan abubuwan sai ka gano to ashe haka Allah ya yi to amma ba za su ce Allah ba sai dai su ce to ashe haka nature ta yi bayan kuma wannan yin Allah ne yana daga cikin abin da Allah ya sani da ya ce wa kunna bi kulli shay'in alimi mu masana ne da komai Allah ya san Annabi Sulaiman ya san zuciyarsa ya san wannan ni'imar ba za ta sanya masa fariya ba ya rinka ganin cewa ah yau kuma ni ne a sama yau iska ma karkashin mu take a'a ya san wannan ba zai cire masa tawali'u ba domin yayin da mutum ya soma jiji da kansa ya soma jin shi wane ne to shikenan ya haɗu da fushin Allah jalla wa'ala saboda wato kamal Allah ya san irin kamalar sanin Allah na annabi Sulaiman domin ya san cewa wannan daga Allah ya zo tunda ai Allah jaraba annabi Sulaiman yayi Allah ya jarabci annabi Sulaiman ya tsaya yana kallon dawakin yaki za a fita yaki ya shagaltu da kallon wannan da shiri da shirya su ka san yadda dawaki suke da kyau da tsara su da yake yi har lokacin sallar la'asar ya kusan wucewa ya ce hatta tawarat bil hijab wannan jinkirin da ya sanya shi ya mantar da shi ga lokacin sallarsa na ambaton Allah sai ce rudduha alayya ku dawo da su ga baki daya fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq duk ya sassare su ga baki daya to da yayi wannan da kuma jarabawar da Allah madaukakin sarki yayi masa sai Allah madaukakin sarki yace fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruqan yace qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab sai ce Allah ka yafe mu wato laifin da na yi ka bani mulki wanda wannan mulkin bai cancanci ga wani ba daga cikin bayi a bayana kai ne mai bayarwa innaka antal wahhab kaga addu'ar sa kenan to da yayin wannan addu'ar Allah sai ce fasakharna lahu riha wato sakamakon wannan addu'ar sai muka hore iska a gare shi saboda haka kaga ya san cewar roƙa yayi abin daga Allah yake saboda haka Allah ya san irin abin da ya sanya a cikin zuciyarsa na kamala na kamala hasken imani irin wanda yake na annabawa wanda zai hana shi ya yi girman kai ya bar tafarkin tawalu wato wannan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi na ɗaukakar mulki bai sanya shi ya yi fariya ba ya bar tawalu'u ya yi girman kai a'a ya kasance a cikin kaskantar da kai nasa irin na annabawa na'am wannan yawanci duk batutuwan isra'iliyat ne alkur'ani bai tsaya yayi wannan bayanin ba amma kamar yanda iska take tunkuda a kwale-kwale a cikin ruwa to ita iskar annabi ibrahim kasan iskar kwale-kwale iskar annabi suleiman na farko dai ba irin iskar da take tunkuda kwale-kwale ba ce don iskar da take tunkuda kwale-kwale ba ta zamantowa asifa mai tsanani halakar da kwale-kwale take mai saukin ita ce take tafi da kwale-kwale gamshe sa Allah yake ce am amintum an yu'idakum fihi taratan ukhra fa yursila alaykum qasifan min ar-rihi fa yughriqakum bima kafartum ko kuna kun aminta ne Allah ya sake mai da ku cikin teku sai ya sako muku iska wadda take mai tsanani mai halakarwa ta zamanto kan cewa ya nitsar da ku saboda kafircin da kuka yi saboda haka ita iskar annabi suleiman da allah ya subanta da kan cewa mai tsanani ce mai karfi ce ka ga nuna kan cewa ba irin yadda take kora kwale-kwale ba ne saboda haka iska ce wadda take take tafiya da shi duk inda ya so abubuwan da suke faɗa a cikin kisoshi na isra'iliyat ne na yadda abin yake cewa yana zaune a kan a majalisinsa a fadarsa da shi da 'yan fadar gabaki ɗaya sai fadar ta tashi gabaki ɗaya su tafiya ba wani kumbo suke shiga ba ba kuma wani kafet ne special ba da za ka je ka zauna a kai in ballantana a zuwa yi maka surkulle a ce ga wani kafet in ka hau ka zauna a kai za a kai ka je ka yi hajji a'a ba a faɗi yadda take ba allah alkur'ani bai faɗa ba saboda alkur'ani zancen allah ne allah ba zai rinka faɗan waɗannan abubuwan da ba su ne suke da alaƙa da darasi da tunatarwa da Allah zai sanar da mu ba sai dai dan adam yana so ya sha labari don kana so ka sha labari dole ku sai ka je ka dan binciko abubuwan da ke cikin Isra'iliyat to waɗanda su kuma aka ji la nusaddiqu wala nukaddi kuma Allah ya ce mun hore masa shaydanu waɗanda suke nutso a gare shi nutso yana buƙatar ƙarfi yana buƙatar sani don baka san abin da ke cikin ƙasa ba baka san in kai nutso lu'ulu'u zaka samu koko zaka samu kwalba ne ba to amma Allah sai ya bashi aljanu wanda su suna shiga cikin ruwa kuma suna sanin suna sanin abinda dan adam baya sani saboda karfinsu da kuma yawonsu da suke yi a cikin sama da ƙasa da cikin ƙarƙashin teku saboda haka sun san waɗannan abubuwa to Allah sai ya hore su gare shi su je su nutso su ciro masa abubuwa waɗanda suke na, na alfahari kamar lu'ulu'u da murjani da sauran abubuwan da ke karkashin teku na abubuwa masu tsada na kayan ado da kayan arzikin duniya shi yasa annabi ibrahim annabi sulaiman ya zamanto cewar ba a yi masa ba a cika masa baki ba a yi masa fariya da wato tarin arzikin duniya shi yasa lokacin da wato sarauniyar saba wadda ake ambatanta da bilqis da ta tura ta dace inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun zan tura musu da hadiya wato kayan irin kayan kasaita na sarakuna zan tura musu domin in gani me za su dawo min da amsa da shi da suka zo wajen annabi suleiman ya ce a tumi dunani bi malin fama ata ni allahu hairun min ma'ata ku bal an tun bi hadiyyarcikum tafrahun ni ne za ku ce za ku tuttuno min dukiya ai abin da allah ya bani ya fi alkhairi da abin da allah ya ba ku ito shi da yake da aljanu da za su je su nutso su ciro masa abin da kai dan adam za ka gama rayuwarka baka samu ba kuma ma banda wannan wa ya'maluna amalan duna zali kuma suna waɗansu ayyuka kuma bayan wannan a shine gini wato kulla banna'in wa ghawwas kamar yadda Allah ya sifanta aljanun dukkan shaidan wanda yake gwani wajen nutso da kuma gwani wajen gini wato su ne masa gini a kamar yadda Allah ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurin rasiya suna aika suna yi masa abinda duk yake so na wato manya-manyan gine-gine da kuma wato a a ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wa tamathil da mutumin timi zanunnuka waɗanda suke ake yin ado da su da kuma akusa na abinci kai ka ce wato a, a, a, tafki ne saboda girmansu kai ka ce tafki ne ina ake kwano kamar tafki a nan wajen a duniya yanzu inda za ka san cewa akwai jama'a domin kwanan da aka yi shi kamar tafki ka san wato gari guda ne za su ci abinci to da ka daina ganin kan cewa wai a da al'umomi ba su fi irin ƙauyukanmu ba wanda za ga 'yan tsirarin mutane a'a taro ne na mutane wanda yake in aka ce za a yi musu akushin da za su ci abinci akushi ne wanda yake kamar tafki wa ƙudurin rasiya da tukwane waɗanda ake kafa su manya-manyan tukwane wanda wato in ma za a in za a je a ɗebo abinci sai da tsari za a shiga cikin tukunyar za a je a kwaso to haka duk wannan ba mutane ne suke wannan aikin ba aljanu ne aljanu ne suke yi to Allah ya hora wannan ga annabi Sulaiman ya bashi to shine Allah madaukakin sarki ya faɗa yace wa kunna lahum hafizin kuma mu masu tsarewa ne a gare su wato mun tsare su yadda ba za su wani abu ba sai abinda annabi Sulaiman ya umarce su wa man yazigh minhum an amrina nudhiqhu min azabin sa'ir duk wanda ya fita daga cikin umarninmu ya zame ya kauce daga umarnin da annabi Sulaiman ya masa to Allah ya ce za mu ɗanɗana masa azabar ƙuna sai Allah ya ƙona shi sai Allah ya ƙona shi haka Allah ya hore su ga annabi Sulaiman to Allah bai hore aljanu ga wani ba sai ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yake karɓa domin lokacin da yake sallah wani iblishi kangararre ifrit wato kangararren daga cikin aljanun ya zo da wuta wai zai ƙona annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tsakaninsa da sallarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya makure shi ya ce sai da ya ji sanyin yawunsa a hannunsa saboda makura mala ya ce sai ya yi tunanin ya je ya ɗaure shi a jikin al'amudi na masallaci a wayi gari yaran madina su zo suna wasa da shi ya ce sai ya tuna addu'ar ɗan'uwansa suleiman tunda Allah ya ce wa habli ya roki Allah wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ka bani mulki wanda bai cancanci wani ba a bayana bai cancanci wani ba a bayana to wannan sai ya zamanto a annabi sulaiman annabi sallallahu alaihi wasallam sai bai yi ba saboda haka sai ya tara abubuwa guda biyu wanda yake nuna kamalarsa salawatullahi wa salamuhu alaihi tamkini da Allah ya bashi iko Allah ya bashi akan aljanu din gashi gashi nan ya bayyana ma duniya a wannan abin da ya faru Allah ya bashi iko sannan kuma ya tabbatar da bukatar Annabi Sulaiman da ya roki Allah da ita ya tabbatar masa da bukatarsa da ya roki Allah da ita wannan shine karamci kare wato karam wato karamcin rai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi haka Allah wato Allah madaukakin sarki yayi shi wato karimi ne duk abin da yake zai tsinka wani ba zai yi ba ku duba kissarsa tare da matansa da Allah ya sanar da shi irin kulle-kulle da suka zauna suka yi tsakanin Aisha da Hafsa da shirin da suka yi Allah ya sanar da shi da ya zo sai ya faɗi wani abu bai faɗi wani ba Eh, da ya zo an rafa ba'adahu wa a'arada an ba'ad sai ya ba ta labarin wani abu bai- ya kau da kai daga wani domin da ya gaya mata gabaki ɗaya sai ya tsinka ta ta ji yaya za ta yi kamar ta nufi to in banda karimi ba shi ne ya sa mutum a cikin wannan hali ba Mm? ba shi ne ya sa mutum a cikin wannan hali ba wato kamar kai ne kana kokawa ka kayar da mutum ba an gama ba kama kuma ka kayar da shi kuma sai ka bi shi da bulo da mangara da yaga kaya da sauransu to me kuma kake so wannan ba halin kar- wato ba halin karamun nafs bane allaim shine yake wannan to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tara wannan ga tamkini akan aljanu sannan kuma ga tahqiqi ga bukatar annabi Sulaiman to sannan daga cikin tsarin da Allah ya tabbatar da shi ga aljanu shine Allah ya tsare su yadda ba za su cuci yan adam ba da suke tare da annabi da annabi Sulaiman wa kunna lahum hafizin mun kasance wato masu tsare su ne kan kada su kauce daga umarnin da Allah ya ba su cewa ya hore su ga annabi Sulaiman don haka su bi umarninsa da kuma daga su yi barna mecece barnar da za su yi ya zamanto suna cutar bani adam suna cutar bani adam domin su suna ganin bani adam ta inda bani adam baya ganin su ba sa ganin sa wannan ya nuna kan cewa hatta a lokacin da suke tare da annabi Sulaiman din ba ganin aljanu mutane suke ba su mutane sauran jama'a ba ganin su suke ba saboda haka suna da ikon su iya cutar su tunda ba sa ganin su amma su suna ganin su to amma da Allah ya ce wa kunna lahum hafizin mun kasance wato masu tsarewa ne masu ba ma- wa- wato masu tsarewa ne wato masu tsare su ne domin lam din nan wannan lamu taqiya ce ba lamu ta- ba- ba lamu ta'lil bace ba wai ba wai ana nufin mun kasance muna yin muna tsari a gare su ba a'a muna tsare su wato muna mun kiyaye su mun tsare su yadda ba za su yi barnar da su- ba za su yi abin da suka ga dama ba to haka Allah maɗaukakin sarki ya hore annabi Sulaiman a cikin wannan kissa ya hore aljanu ga annabi Sulaiman a cikin wannan kissa ta annabi Dawud da annabi Sulaiman wato akwai bayyana a ilimin annabawa wanda ba wanda ya san wannan ilimi a cikin larabawa a tarihi a lokacin in banda ɗaiɗaikun malamai fitattu na ahlul kitab sannan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana karantawa wanda yake wannan aya ne akan annabcinsa sannan a cikin wannan akwai abin da surar ta kunsa na cewar Allah mai cika alkawarin da ya ma annabawa ne Allah mai yin ihsani ne mai yin rahama ce ta musamman ga annabawa don haka idan Allah ya yi wannan ga annabi Dawud da annabi Sulaiman wanda a matsayinsu ba su kai matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba to meye zatonka ga abin da Allah zai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan kisa mai isa matuƙa ce wajen sanya rarrashi da farin ciki da bishara a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuciyar muminai domin muminai a lokacin nan tunda wannan sura ce makkiya a lokacin da ake tsangwama musu ake musu tsangwama ake tsananta musu ake faɗan abubuwa akan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai sanya su kada su yi imani wanda zai ru- wanda zai ru- wanda zai sa- sanya musu shakka jin irin wannan sai su zai sanya musu bishara cewa to idan Allah ya yi irin wannan ga annabi Dawud da annabi Sulaiman to me muke tsammanin Allah zai ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma kun ga a cikin nan akwai wato mu'jizozin annabawa na wato keta al'ada tsarin Allah Allah maɗaukakin sarki ya tsarin Allah yana tafiya ne bisa umarnin Allah idan Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da ya tafi saɓanin wannan tsarin haka zai tafi kamar yadda ya- yadda ya faru da wuta da Allah maɗaukakin sarki ya umarce ta da ta fita daga ɗabi'arta ta wuta ta koma ɗabi'a wadda take saɓanin wannan wadda Allah ya hukunta mata ga annabi Ibrahim kuma ta yi to haka nan ma Allah maɗaukakin sarki ya yi ga iska ya sanya ta ta fita daga tsarinta na kan cewa ba za ta iya ɗaukan mutane ba ƙarƙashin ho- umarni da horo na wani daga cikin bayan Allah amma sai Allah ya hore ta ga annabi Sulaiman yanda umarninsa shine kawai abin da za ta yi na'am وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر علينا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين
na'am Allah jalla wa ala yace wa ayyuba kuma ka ambaci ayyub wato ka ambaci ka tuna ayyub ka ambace shi a shine annabi daga cikin annabawan bani isra'il a, an- yana daga cikin annabawan bani isra'il cikin annabawan da suka zo bayan annabi ibrahim da wato karni ka- karnoni masu yawa Allah maɗaukakin sarki ya ce ka ambace shi idna da rabbahu yayin da ya roƙi ubangijinsa an nima sani yayin da ya kira ubangijinsa wato a, ya kira shi da ambato ya ce an nima saniyar zurru da cewar ni cuta ta taɓa ni wa an ta arhamun rahimi gashi kuma kai kai ne mafi jinƙan masu jinƙai wato Allah kai ne mafi jinƙan masu jinƙai ayyuba shine annabin da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi ya shirye shi ya yalwata masa duniya ya yalwata masa arziki da 'ya'ya da dukiya mai yawa yana ciyar da miskinai yana ɗaukan yana kulawa da a, marayu da zawarawa da mabukata yana, da- yana girmama a, baki yana yi musu a, a, a, yana yi musu abincin tarren baki kuma wanda yake guzurinsa ya yanke yana kula da shi mai godiya ga ni'imomin Allah sai Allah ya jarabce shi dukiyarsa ga baki daya ya rasa ta ‘ya'yan nasa ɗaya bayan ɗaya suka rinka mutuwa ‘ya'ya har bakwai maza har uku mata kamar yadda kisoshi na isra'iliyat suka ambata Uh, da iyalansa ma kuma, du- kuma Allah ya jarabce shi da rashin lafiya waɗansu irin ƙuraza ƙuraje a jikinsa suka ƙi warkewa ya yi shekaru masu yawa a cikin haka har ma waɗanda suke tare da shi daga cikin dangin nasa suka rabu da shi Mm, sai kawai matarsa guda ɗaya wadda ta kasance tare da shi to wannan cuta da ta same shi bayan da yana cikin ni'ima wanda shi ne ya fi komai tsanani kamar yadda ake cewa maganar masu hikima ne amma waɗansu suna ruwaito ta hadisi amma ba hadisi ba ne irhamu kabira ƙaumin zal wato ku ji kan babba a cikin mutane wanda ya zo ya wulaƙanta ya tozarta to girma na arziki idan ya haɗu da tozarta da karanci da kaskanta na talauci jarabawa ce da take sanyawa a ji tausayin mutumin da ya samu wannan saboda haka ibtila'i annabi haru a annabi ayyub ya gamu da shi to amma wannan bai raba shi da Allah ba a cikin wannan halin yake cewa an ni masaniyar buru Allah cuta ta taɓa ni Mm, bai ce Allah ka jarabce ni da cuta ba ko bai ce Allah ka sanya min cuta ba tunda wa sharru laisa ilaihi sharri ba a danganta shi ga Allah kaga a cikin suratu sad sai dangana abun ga shaiɗan. wadhkur abdana ayyuba idna da rabbahu anni massani ash-shaytanu bi nusbin wa adha Eh, ka tuna an bawan mu ayyub yayin da ya ce ya kira ubangijinsa cewa shaidan ya shafe shi wato da tsanani da azaba mm, wahala da azaba shine cewar ya danganta sharri ya zuwa ga shaidan shi yasa ma hatta mantuwa karka ce na manta da kaza sai dai ka ce shaidan ya mantar da ni wa ma ansanihu illa shaytan an azkura haka za ka faɗa to saboda ba a dangana wani yana daga cikin ladabin annabawa ba sa dangana sharri ga Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cikin addu'arsa ta dare in ya tashi zai yi sallah cikin abu daga cikin abin da yake faɗa yakan cewa wal khairu kulluhu fi yadayka wash sharru laysa ilayka alheri dukkaninsa yana hannunka sharri kuma ba a dangana shi zuwa gare ka sharri sai ka dangana shi zuwa ga kanka ba ga Allah ba kamar yadda Allah yake cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abinda ya same ka na alheri daga Allah ne abinda kuma ya same ka na sa aka aka san haka sharri to daga kanka ne to sai yace wato tsanani ya taba ni wa anta arhamur rahimi gashi kuma kai Allah kai ne mafi jin kan masu jin kai to kun ga nan sai yayi du'a'u ibada bai ce ka ji kaina ba sai ya kira shi da sifar tasa ta jin kai saboda in ka kira Allah ka ambace shi da sifarsa to ko da baka roƙe shi ba wannan kiran nasa da kai addu'a ce ita ce du'a'u ibada domin ya ce duk wanda ya kira shi zai amsa kiransa to da ya kira shi da cewa shine arhamur rahimi mafi jin kan masu jin kai to sai Allah madaukakin sarki ko ya nuna masa jin kansa to a cikin wannan akwai karantar da mu kan yayin da kake neman wani abu ka nemi sifa da suna na Allah wanda ya dace da wannan ka kira shi da ita in kana neman arziki ka ce hairun razikin ka ce arrazzaq ka ce zurrisk ka ce zulfadlil azim duk dai suna inda Allah maɗaukakin sarki ya ambata kansa a cikin alkur'ani da su basitun risk yabsutun risk liman ya sha duk irin wannan to ka kira shi da waɗannan sunaye haka kamar yadda ya kira shi da sifarsa ta arhamun rahimi Allah shi ne mafi jin kan masu jin kai domin duk wani mai jin kai duk wani mai jin kai a nan duniya in ma dai yana yin jin kai ne don a yabe shi a duniya wa in ma yana yin jin kai ne don a bashi lada a lahira wa in ma yana yin jin kai ne don saboda irin abin da yake da shi na tausayi a cikin zuciyarsa da yake so ya zamanto ba zai bar wani a cikin wahala ba sai ya fitar da shi daga cikin wahala to shi ko Allah duk ya ɗaukaka gabarin wannan Allah baya neman wani abu a wajen wani baya neman wani yabo ko ka yabi Allah ko baka yabe shi ba shi abin yabo ne saboda haka baya neman yabanka baya neman sakamako daga wani kuma baya tasirantuwa da halin wani kai ne halin wani zai baka tasiri amma Allah maɗaukakin sarki saboda kamalar saninsa da kamalar hikimarsa halin wani ba zai tasiri akan abin da ya kaddara ba ba zai sanya shi ya canza iradarsa ba jalla wa'ala to shi yasa yake arhamur rahimin ya fi jin kan masu jin kai Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa masa nan sai aka kawo da sin ta at wato muka gaggauta muka isa matuka wajen amsa masa wato muka amsa masa da cikakkiyar amsawa muka amsa wannan kira nasa faka shafna ma bihi min dur muka yaye abin da ke tare da shi na cuta shine Allah ya warkar da shi daga cutarsa Allah ya bayyana yanda ya warkar da shi a cikin suratul sad yace id yace واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجليك هذا مغتسل بارد وشراب Allah ya ce masa wato ya shuri ya daki ƙasa da dunduniyarsa da kafarsa sai ruwa ya fito ya ce haza muktasalun baridun washara ga ruwa nan ruwan da za ka yi wanka mai sanyi kuma ka sha ya yi wanka ya sha waɗannan ƙuraje suka tafi na waje suka tafi na ciki ma suka tafi ga baki ɗaya da albarkar wannan to shi ne fakashafna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu kuma muka ba shi danginsa ‘ya'yansa ‘ya'yansa maza da mata waɗanda ya rasa shi ne Allah maɗaukakin sarki ya dawo masa a cikin lokaci mai tsawo wanda ya ɗauka wato aka sake hayayyafa a gare shi da irin adadin ‘ya'yan nasa wa mithlahum ma'ahum da kuma tamkassu tare da su shi ne daga matar tasa ya zamanto an tsawaita ranta aka ƙara mata samartakarta ta zamanto cewa za ta iya sake haihuwa irin yadda da ta haihu Allah ya inganta ta saboda ta kasance tare da shi ya bar masa bai je ya auro waɗansu ba wanda yanzu a zo a yi shagali tare da su ita dai ta farkon abinda matanmu suke so kenan wato wadda take tare da kai tun lokacin baka da komai ba kuma lokacin da ka samu sai kuma ka je ka tuno wata ba a ita dai da ita za a ci duniyar da ita to ita dai ta farkon Allah ya inganta ta ya tsawaita mata ya ni'imta mata shi yasa ma yayin da ta yi masa abin da ta yi masa wanda yake bai ji daɗi ba ya yi bakance ya ce in ya warke sai ya mata bulala ɗari to sai don ya cika bakancensa tun da a su a lokacin basu da kafaratul yamin sai Allah ya ce masa wa khudh bi yadika dhighfan fadrib bihi wato ka damki damka na wato itatuwa na ciyawa ka doke ta da shi ya damki guda ɗari ɗin ya doke ta sau ɗaya shikenan ya zamanto bai yi bai warware rantsuwarsa ba kaga duk wannan nuna kan cewar wato ita ma Allah ya kula da ita saboda haƙurin da ta yi tare da annabin Allah to Allah ya ce wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wannan mun yi shi domin rahama daga gare mu rahama wato wadda ta taho daga gare mu indina wato kamar wato rahamar wata ɓoyayya ce a wajen Allah wadda da ita ce Allah ya ji kan annabi ayyuka tanadadda ce a ajiye a wajen Allah wadda da ita ce Allah ya ji ɗan annaba ayyu to kun ga sakamakon amsawar addu'ar Allah kuma irin yadda Allah yake ma annabawansa to yanda Allah ya shigar da annaba ayyub cikin rahamarsa to kaga wannan zai faranta ma muminai rai cewa haka Allah zai shigar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da muminai cikin rahamarsa saboda haka wannan zai da ƙara musu albishara wa dhikra lil abidin kuma muka sanya wannan abin da muka yi masa ya zamanto wato gargadi tunatarwa lil abidin ga masu ga masu bautar Allah masu bautar Allah ya zamanto wannan darasi ne a gare su wato kan cewa su yi haƙuri da kuma kan cewa nasara tana tare da haƙuri ba za ka yi tsammanin nasara za ta zo maka haka kawai ba Allah bai jaraba ka ba kuma kan cewa idan Allah ya jaraba ka in Allah ya maka jarabawa kai haƙuri to al'aƙiba za ta zamanto a gare ka kamar yadda Allah ya ma annabi ayyub wanda wannan shine zai sanya su bayi su samu lada da kuma kyakkyawar akiba yayin da suka yi haƙuri kamar yadda ya faru ga annabi ayyub shi yasa Allah sai ya ce wa dhikra lil abidin wa'azi ne wato tunatarwa ne ga bayin Allah masu bauta masa wannan baya kasancewa ga kowa illa gare su kamar yadda muka ambata kwanaki cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin ajaban li amril mu'min ya ce wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min mu'mini shine kadai mai wannan hali wanda in masifa ta zo masa yake hakuri ya zamanto alheri gare shi in ni'ima ta zo masa yayi godiya ya zamanto alheri a gare shi wannan baya ga kowa sai ga mu'mini wanda ba mu'mini ba kuwa idan sharri ya zo masa irin wannan to ya rinka kai kukan Allah kenan ya rinka tsinuwa kenan yana yana raki yana yanke kauna yana tutsa kansa cikin halaka ya zama to ba zai iya tsina nama kansa komai ba ba zai iya miƙewa ba bayan durƙuso ya zo masa ita rayuwar nan dole wata ba kullun ne zaka zama to a miƙe ba wata ran dole sai ka durƙushe to in ka durƙushe ba abinda zai sanya ka ka miƙe ka tashi sai in ka ɗauki irin wannan hali da zai saukan maka da rahama daga Allah shine haƙuri akan neman lada da sauraron kyakkyawar akiba da za ta zo sakamakon haƙuri na'am wannan duk isra'iliyat ne malin sa'id duk isra'iliyat ne lokacin karatunmu ya ƙure da ba za mu iya shiga cikin hatta isra'iliyat ɗin ba za mu ambace su ba domin kada a yadda da su in Allah ya kai mu insha Allah a karatun da muke na sauran tafsir mun zo lokacin duk sai a yi dalla-dalla na isra'iliyat na na'am san na'am eh eh haka ne ba ba hujja bane kan cewar eh to watakila dan uwa dan uwa an bude masa wuta kenan idan mutum ya samu wadata ba hujja bane matar farko ta ce to baka da ikon sai dai ka zauna yanda na sha wahala da kai baka da ikon ka ce zaka ƙara aure a'a ai Allah cewa an tabtabu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin Allah ya hore maka kana da kuɗi Allah ya bude maka dama ka ƙara aurenka Allah ya halatta maka inda zaka yi adalci inda zaka yi adalci na'am sannan Allah ya ce wa Isma'ila wa Idrisa wa Dhalkifl kuma ka ka tuna bayinmu Isma'il da Idris da Dalkifil. Ismail an keɓance shi da ambato, ba ambace shi tare da annabi annabi Ishaq da annabi Yaqub ba, tare da cewa shi ma ɗan annabi Ibrahim ne, sai aka ambace shi a nan. Saboda ana so a faɗi abinda Allah ya ba shi niza da shi da ya fice da shi a cikin sauran annabawa na haƙuri. Na haƙuri, tunda Allah ya ce ka tuna Ismail da Idris da Dalkifil kullum minas sabirin kowanne daga cikin su yana daga cikin masu haƙuri Allah da kansa ya musu shaida da cewa kowannen su mai haƙuri ne kowannen su mai haƙuri ne yanzu mutane ma in suka ce wani mai haƙuri ne ka san dole duk wanda zai mu'amala da shi zai rinka ganin girmansa zai rinka tsammani da kuma neman ya ga wannan ɗabi'a ta haƙuri to ballantana wanda Allah ubangijin talikai shi da kansa ya musu shaida da cewa kowanne daga cikin su mai haƙuri ne amma annabi to wannan shine yasa aka kebance shi da ambato tare da sauran waɗannan shi annabi Isma'il haƙurinsa ya kasance lokacin da mahaifinsa yace inni ara fil manami anni adbahuka fanzur ma za tara ni na ga a mafarki cewa ina yanka ka ka duba ka gani me kake gani a cikin wannan mafarki yace qala ya abati fa'al ma tu'mar yace ya babana ka aikata abinda aka umarce ka da shi satajiduni insha Allah minas sabirin zaka same ni da izinin Allah a cikin masu hakuri to a, sannan kuma yayi hakuri ubansa mahaifinsa yaje ya zaunar da shi a Makka da shi da uwarsa babu kowa ya bar su biwadin ghairi bi zar'in inda baitikal muharram haka ya bar su ya tafi uwarsa tace anan zaka bar mu babu kowa ko jiyowa bai yi ba tace ubangijinka ne ya umarce ka sai ya girgiza kai sai tace to ba zai tozarta mu ba to kaga wannan ya cancanci irin wannan yabo saboda wannan abin da yi wa idris da idris idris kuma kamar yadda muka karanta a suratu maryam shine wanda ake cewa ɗaya daga cikin iyayen annabi nuh ya zo kafin annabi nuh shi a ya zo kafin annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya shahara da, da sanin hikima Allah madaukakin sarki ya ce a cikin suratu a cikin suratu maryam innahu kana siddiqan nabiyyan wa rafa'nahu makanan aliyya ya kasance siddiqi ne annabi kuma muka ɗaukaka shi matsayi daraja wadda take maɗaukakiya shi ne manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya haɗu da shi a ɗaya daga cikin sammai a daren mi'iraji to haƙurinsa shi ne ya haƙuri wajen neman ilimi wajen hikima da wadal kifil shi kuma dal kifil ana cewa wato iliyas ne waɗansu kuma suna cewa yusha'u ne dal kifil ɗin lakabi ne kenan nasa amma yana daga cikin annabawan bani isra'il Uh, wanda Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi a nan kuma ya ambace shi a cikin suratu sad an kira shi dalkifil uh, a wajen taujihin waɗansu malamai suka ce Allah ya kira shi haka saboda kafala yana ɗaukan nauyin mabukata to wanda yake wannan yana da bukatar haƙuri a ce kullum kai ne mai ɗaukan nauyin mutane uh, wannan sifa ce sai mai haƙuri saboda mutane bukatarsu dole wata ransu tike ka to amma wanda yake mai yin wannan bai dena ba to ya nuna haƙurinsa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yanda Khadija ta yi masa shaida ta ce kai ka kasance wato kana daukan nauyin tahmilul kal kana daukan nauyi shine wanda mutum ya mutu ya bar zurriya babu mai kula da su kai ka dauka ka rinka kula da su wa tuqrid dhayf kana saukar bako wa tu'inu ala nawa'ibil khair in wani wato tashin hankali ya zo masa masifa ta saukan masa kana wato kula da shi to in uh, kullum minas sabirin kowanne daga cikinsu yana daga cikin masu haƙuri akan bin Allah da kuma gabarin saba masa da kuma wato irin abubuwan da Allah ya kaddaro masa ya ce wa da halnahun fi rahmatina mun shigar da su a cikin rahamarmu shi ne mun shigar da su cikin annabawa wa ita ce rahamar da babu kamata rahamar da babu kamata innahum minas salihin lallai su sun kasance daga cikin salihai wato daga cikin masu isa masu kamala a cikin salaha masu isa matuka wajen wato nagarta domin duk wata nagarta kuma bayan nagartar annabawa duk irin ibadar mai ibada duk walicin waliyi yana da yana da matuka yana da matuka matakinsa shine kasan kasan kasan inda annabi zai taka ba za ka taba kamanta wani a cikin salaharsa da salahar annabawa ba shi yasa malamai suke fassara in an sifanta annabawa da salaha da cewa masu kamala a cikin salaha masu cika masu cika ba su da wata tawaya a cikin kamalarsu amma kowa yana da tasa tawaya banda annabawan Allah wato Allah madaukakin sarki ya yi masu wannan ni'ima ta cewa ya saka su cikin rahamarsa ta annabci saboda salaharsu wato saboda sun kasance daga cikin salihai don haka sun cancanci Allah maɗaukacin sarki ya ba su annabci domin Allahu a'lamu haifu ya ja'alu risalata Allah ba zai sanya annabci a wani wanda yake balihi ba ba salihi ba duk wanda haga Allah maɗaukakin sarki ya ba shi annabci to dama Allah maɗaukakin sarki ya san irin abin da ya san irin ajiyar da yayi a cikin zuciyarsa ya san irin shirin da yayi masa ya san irin halittar da yayi masa to sun kasance a cikin wannan halitta a cikin wannan hali na kamala saboda haka Allah ta'ala ya ce ya sanya su a cikin rahamarsa rahamarsa Allah kuma za ta iya nufin aljanna da matsayi babba irin matsayin da ya dace da annabawa a cikin aljanna wato Allah ya ce mun sanya su a cikin rahamarmu domin su innahum minas salihin domin su sun kasance suna daga cikin wato salihai sai ya zamanto wannan jumlar kamar illa ce kamar ita ce dalilin da ya sa Allah ya ba su wannan matsayi maɗaukaki a cikin aljanna saboda salaharsu wanda a cikin wannan ma'ana ta biyu ta ɗaukan rahama da ma'ana aljanna da kuma ɗaukan inna ɗinnan da ma'anar ta'alil a cikinsa akwai darasi a gare mu na kan cewar salahar ɗan adam kyan halinsa to shine hanya da za ta kai shi zuwa ga samun shiga cikin rahamar Allah wato samun daraja a cikin aljanna Allah maɗaukakin sarki ya bamu to a cikin kisar waɗannan Allah ya ambaci ambatonsu domin ya nuna haƙurinsu domin maksudin surar da take nuna cewar alkawarin Allah ga annabawansa wato Allah mai cika alkawari ne ga annabawansa to Allah ya cika alkawarinsa ga annabawansa bayan sun yi haƙuri don haka a ciki akwai karantarwa ga muminai musamman waɗanda ake karanta musu alkur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah zai cika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkawarinsa kamar yadda ya cika ma waɗannan annabawa alkawarinsa kuma kamar yadda suka yi haƙuri to kuma dole ku yi haƙuri wanda da haƙurinku shine nasara za ta zo a kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari saboda haka kada a yi isti'a wato kada a kada a galakakin saukan nasara a rinka ganin ta yi jinkiri har yanzu ba ta zo ba kada a rinka ganin jinkirin zuwan nasara har yadda mutum zai zamanto wannan ya sanya shi raki wannan ya sanya shi ya so gane-gane ya so duba nan duba can a'a mutum ya tsaya da zuciyarsa saiti akan sauraron wato ɗauki na Allah da saukan nasararsa domin nasara tana tare da hukuri Allah maɗaukakin sarki ya haska zukatanmu da hasken alkur'ani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله الحظيم عليم الحظيم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك في هذه الساعة الكريمة المباركة أن تتقبل منا دعاءنا اللهم استجب دعاءنا واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم نوّر بصائرنا بالقرآن وارفع به ذكرنا يا رب العالمين اللهم نوّر به قبورنا ونوّر به قلوبنا ونوّر به أسماعنا ونوّر به أبصارنا ونوّر به ألسنتنا ونوّر به دماءنا ونور به لحومنا ونور به عظامنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم اجعله اللهم اجعله انيس وحشتنا في قبورنا اللهم اجعله رفيقنا عند حشرنا ونشرنا اللهم ارزقنا شفاعته يا رب العالمين وارزقنا شفاعة الصيام في أرسات القيامة يا رب العالمين اللهم تقبل, تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في سلم وسلام وعافية وفي أمن وإيمان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وعم بالخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين